الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wani yammaci na ranar juma'a 21 ga watan shawwal shekara ta 1433 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma bakwai ga watan tara shekara ta 2012 takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafin mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'u sahi ba laifi kafin darasi ne wa idan da 'yan tambayoyi suna iya gabata na'am fuskar tambayar ta ka ce ban fahimce ta ba ka ketare duka kwanuka tsawon sati ka ce sai ran asabar za ka yi abu ne sananne kamar yadda ya tabbata a suna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kadai ta ranar asabar ko ranar juma'a da azumi na nafila haramun ne sai dai ka yi alhamis da juma'a ko ka yi juma'a da asabar ko ka yi juma'a da asabar ko kuma ka yi asabar da lahadi an gane ko sai dai idan ya faɗo a cikin irin ranekunka wanda ka saba yin azumi azumi na annabi dawud wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana yanda azumin annabi dawud alaihi salam yake yau in yayi azumi gobe sai ya huta shi in yayi gata sai ya huta haka yake iya rayuwarsa misali idan ka yi azumi ranar laraba alhamis ta faɗo ranar hutunka juma'a za ka iya yi in dai kana azumi azumi na annabi dawo amma haka kawai baka tashi yin azumin nafila ka ce sai ranar juma'a ita kadai za ka yi to wannan haramun kamar yadda hadisi yake cikin sahihai juwairiya Allah ya kara mace yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tarar da ita a ranar juma'a tana azumi manzon Allah ya ce jiya kin yi ta ce a gobe kina da nihin yi ta ce a manzon Allah ya ce to in maza ki aji kuma haka Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda ya rawaito hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar ku azinci ranar juma'a ita kadai sai dai ku azinci yini gabaninta ko kuma wani yini bayanta in ma ka yi alhamis da juma'a ko kuma ka yi juma'a da asabar an gane ko to don haka in ne za ka iya haɗawa to wannan ba laifi amma iya abin da yake haramun kadai ta ranar juma'a ko ranar asabar da azumi wanda yake na nafila kamar yadda mu malamai akan haka suke in a ce ranar juma'a ko ranar asabar ta fado a cikin irin wani azumi wanda yake da sababi irin azumin ranar arafa wanda ake yi shi ran tara ga watan zulhijja ko azumin ashura to wannan ba laifi mutum zai iya azumta su domin ka yi azumi ne na ashura ko kuma na rana arafa ba ka azumci rana asabar bace a karan kanta kawai don haka karin bayani kana iya komawa cikin aunul ma'abud sharhi ne na sunani abi daud za ka ga maganganun magabata musamman sharhin da yake da ta'alikat na ibn al-qayyim Allah ya ji kansa wanda yayi akan sunan abi dawud haka ne irin cikin bukatul ahwazi sharhi ne wanda yake na sunan tirmidhi duka ya hakaito maganganun magabata akan wannan matsala tare da cewa shi Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa shi yana ganin cewa ba za ka yi ba a ranar asabar sai dai abin da aka farlanta maka sai azumi kawai na farilla amma kaulin jumhurin malamai wanda kuma shine yake da rinjaye ranar asabar za ka iya azumtar ta azumi na nafila ka yi asabar ka yi lari ko ka yi juma'a ka yi asabar ko kuma in ya fado akan irin waɗannan azumi wanda yake da sababi amma shi a iya fahimtar shek nasir albani kamar yadda ya yi bayani a cikin littafin sa silsilatul ahadithu sahiha da sauran littattafansa shi yana ganin cewa ko shi ne mutum ba zai iya yi ba to hujjojin malamai suna da yawa kamar yadda manzon Allah ya ce ma Abdullahi ibn Amr ibn al-As ya ce in har kana da kokarin yawaita azumi manzon Allah ya ce masa je ka kai azumin Annabi Dawud ya ce wani iri ne azumin Annabi Dawud manzon Allah ya ce Annabi Dawud yau in yayi azumi gobe huta yake jibi in yayi gata huta yake kaga anan in asabar ta faɗo ranar azumin ka baka cikin hanya na'am cewa malam wane ya ce kaza wannan magana dole sai ka samu tabbas a ina ya ce shi wanda ya ce maka ya ce gaya maka a ina ne ya fada kwarai in azumi kana yana azumi ne ko ka fito da mazi wannan shingina ma malamai cewa sun ce kaza wannan ba abu bane ba wanda yake haka kawai ka ce malam wani ya ce kaza dole sai ka bi diddigi kaga tabbas ya faɗa ko bai faɗa ba irin haka to da yawa ake jingina ma malamai maganganun da ba su suka faɗa ba wai cewa shek nasir albani ya ce in kana azumi wai shahawa ta dame ka wai ko da ka fitar da maniyi wai azumin ka yana nan kuma cewa wane ya ce ba hujja ba ce dole sai yana da madogara kaddar cewa ya inganta wane ya ce kaza malam wane ya ce kaza in kai kaza ba komai akan ka dole sai ya zo da dalili akan haka tare da cewa abu ne sananne fitar mani na karya azumi na farilla ko na nafila kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisi ne sahihi ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa duk wani aiki da dan adam zai aikata kyaukyawan aiki Allah ya ce zallinka masa goma sai dai azumi ubangiji ta'ala ya ce fa innahu li wa ana ajzi azumi na wani ni na ɗau nauyin sakauta ma bawa na game da shi ubangiji ta'ala yake cewa ya da'u ba'amahu wa sharabahu wa shahawatahu min ajali au kama qala bawa na ya dina ci da sha ya bar shahawar shi saboda ni kaga anan fitar mani shi kuma ba komai yake huddo shi illa shawa kina yanzu mutumin da ya fitar da mani kaga kasancewar shawashi tana tare da shi wannan kuma ya ci karo da azumi illa kasancewar daɗin fa'ida idan mani ya fita mutum ya fitar da mani saboda shahawa ba don rashin lafiya ba yana azumi iya abin da yake kai shi a magana mafi inganci ramuwar azumi ɗaya zai in azumi ne wanda yake na farilla sabani ga malamanmu na malikiya suka ce idan mutum ya fitar da maniyi da gangan sai ya yi kafara azumi 61 idan maziyi ne suka ce to mutum zai rama azumi daya a magana mafi rinjaye fitar mazi ba ta karya azumi idan mani ya fita azumi ya karye in na farilla ne za ka rama ɗaya maimakonsa idan kuma falki ne wannan ba komai a kanka an gane ku domin shi mafarki baka da wani ta cewa a kansa idan mutum yana azumi ya yi mafarki mani ya fita daga jikinsa ba abin da ya shafi azuminsa azumi ne ingantacce wai ta hanyar saduwa da iyali inda ganganci ne mutum ya sadu da iyalin shi alhali yana azumi azumi na farilla misali na ramadan an gane ku inda ganganci ne mutum ya sadu da iyalinsa a cikin wata na ramadan ko da maniyi bai fita ba daga jikinsa na kai shi kafara inda ya sadu da iyalin shi ko da maniyi bai fita ba to dole sai ya yi kafara kafaran nan in ma ya yi azumi sittin a jere wannan kuma shine abu wanda yake na farko an gane ko ko kuma yan tabawa ko kuma ciyar da miskini sittin kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna ma wannan sahabi wanda ya auka ma iyalinsa da ganganci a cikin wata na Ramadan idan ku akan mantuwa ne mutum ya sadu da iyalinsa a cikin wata na azumi ba komai a kan shi sai ka hada shi da hadisin ubangiji ta'ala ya ciyar da shi ya shayar da shi an gane ku sai ya cika azuminsa kuma daman Allah ya faɗa mana addu'a ta muminai da suka yi kuma Allah ya ce ya amsa rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana kamar yadda manzon shi sallallahu alaihi wasallama ke cewa inna allaha tajawaza li an ummati alqaba'a wan nisyana wa mastukrihu alai darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da cikin kitabu zaka mun tsaya karshen babi na hamsin da takwas kai tsaye za mu tashi farkon babi na hamsin da tara قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب هل يشتري صدقته ولا بأس أن يشتري صدقة غيره لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى المتصدق خاصة عن الشراء ولم ينهى غيره malam Allah ya ji kansa ke cewa wannan babi ne wanda ke bayani shin dangane da cewa shin na halatta mutum ya sayi kayan sadaka da yi misali ka ɗauki abu ka ba mutum sadaka sai ya daga wannan abu ina mai saya shin ya halatta kai da kai masa sadaka da wannan abu kai ka saya shine kenan za mu ga amsar wannan tambaya a hadisan da malam ya zo da su a karkashin baba sai ce wala ba asa an yi shari'a sadaka ta gari ba laifi mutum zai iya sayan kayan sadaka na wani ma'ana wani ya ɗauki abu ya yi sadaka ga mabukaci wannan mabukaci ya daga abin ya tallata ba laifi za ka iya saya tun anan kenan za mu iya fahimtar amsa dangane da wannan tambaya ta farko cewa hali ya shari'a sadaka ta mutum zai iya sayan kayan sadakar shi shine malam ya ce domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna ma na hal mutasaddiqa khassatan an shira'i wa lam yanha ghayra domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kadai ya hana mutumin da yi sadaka shi kadai ya sayi kayan da yi sadaka da shi amma bai hana wani ya saya ba don duk lokacin da ka ɗauki sadaka ka bada ta ga wanda yake mabukaci wannan sadaka ta zama mallakar shi an gane ku zai yi abin da ya ga dama in ma ya bada sadaka ko ya yi kyauta ko kuma ya tsida قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث وابن سعد الفهمي المصري عن أقيل وابن خالد عن ابن شهاب هو الزهري عن سالم وابن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يحدث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه تصدق بفرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يشتريه ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره فقال la ta'ud fi sadaqatik fa bidhalika kana ibn umar radiyallahu anhuma la yatruku an yabta'a shay'an tasaddaqa bihi illa ja'alahu sadaqah قال حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي قال أخبرنا مالك بن أنس وابن مالك الأصبهي المدني إمام دار الهجرة عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول حملت على فرس في سبيل الله فأضاءه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتري ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في كيده Salim ya rawaito wannan hadisi daga mahaifinsa Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda ke cewa lalle mahaifinsa Umar ya yi sadaka da wani duki domin ɗaukaka addinin Allah me ake nihi da sadaka a nan na bayan na farko mun fassara shi cewa li annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam إنما نهى المتصدق خاصة عن الشراء ولم ينهى غيره da ya ce wala ba a sa'an ya shirya sadaka ta gari ba laifi mutum yakan iya sayan kayan sadaka na wani misali mutum ya ɗauki keke ya ba wani sadaka da aka ba shi sadaka sai ce ina mai saya to kai baya halatta ka saya amma wani yana da yancin da zai saya kuma bakka da damar kai ka hana shi tunda ka riga ka ba shi sadakar abu to wannan ya zama mallakar shi ya san yadda zai yi da shi in ma ya yi amfani da shi ko ya yi kyauta ko ya yi sadaka ko ya tsira shine anan malam ya ce domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama